نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت بركاتوني إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wallafar ashek muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kamalin dirama a jiya mun yi bayani ne cikin abin da ya shafi a daidaita sau daidai gwargwado yadda muka yi bayani a mun yaka ne domin shi daidaita sau ɗaya ne da yake daga cikin abubuwan da suke tabbatar da cikar sallah da kuma tsayuwarta wanda rashin yinsa yakan haifar da illoli da dama kamar yadda muka jijiya yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga cikin littafin saboda ka dimme littafi a ninsa sai duba ni dai a nawa shafi na 66 ne istiqbalul ka'bati istiqbalul ka'bati ma'ana fuskantar alƙibla abu na farko kenan da mutum ya kamata ya yi lokacin da ya tsaya don yin sallah ma'ana ina ake kallo idan za a yi sallah shine ka'aba ina fata kowa ya ga wajen ko masu littafi shafi na nawa hakan ne shafi na 66 Allah subhanahu wata'ala ya ajiye mana Ka'aba don ta kasance nan ne inda za mu rinka duba a muna yin sallah ba wai ita Ka'abar ake wa sallah ba amma alama ce da Allah maɗaukan sarki ya ajiye wacce ita ce dukkanin musulmi a duniya zai fuskanta domin ya yi sallah bala ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance idan ya tashi don yin sallah istaqbalal ka'aba yana fuskantar ka'aba fil fardi wan nafli a sallarsa ta farilla kamar yadda yake fuskantar ka'aba a sallarsa ta nafila wa amara sallallahu alaihi wasallam bi dhalika fa qala lil musii salatihi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi umarni da hakan ma'ana ya yi umarni da fuskanta alƙibalar hamma ya faɗa ga wannan mutumin da ke muna na sallarsa to wannan gabar ta almusi'u salati din nan a za ku ga mala albani yakan yawan maimaita ta a cikin littafin idan muka yi gaba za ku ga mala yana maimaita ta sau tari za ka jina cewa kamar yadda ya zo a cikin hadisin mai muna na sallarsa kamar yadda ya zo a cikin hadisin mai muna na sallarsa to abin da ya faru shi ne wani mutum ne da ake ce masa al-khallad ibn rafi shi ne sunansa sabi ne na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi khallad ibn rafi shi ne sunansa wata rana mazan allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana masallaci sai wannan sahabi ya shigo cikin masallacin sai ya koma gefe ɗaya sai ya yi sallasa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana kallonsa lokacin da ya gama sallar tasa tsab sai ta so ya zo inda annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama azan Allah ya amsa masa sallamarsa sannan ce masa irje fa salli fa innaka lam tusalli yace koma kai sallah domin wannan sallar taka da kai bata ba Allah ya sa an fahimta kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye ce masa lam tusalli ba kai sallah ba ma'ana da sallaka da babu fadi ɗaya ne kamar ba kai bane kwata kwata ba wai abin da ake nufi akwai wani tawaya ko wani ƙasa a'a ba ce bane kawai sallar gaba ɗaya malamai suka ce abin da ya sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sallar sa bata yi ba saboda sallah ce da take dauke da a, rashin cika ruku'i da kuma rashin cika sujjada da wasu abubuwa wanda suke iya a, jawo sallah a, ita kanta matsala to shi sa dan mutumin da yake sallah baya cika ruku'in sa yadda ya kamata baya cika sujjada sa yadda ya kamata to wannan ko shakka babu ba sallah yake yi ba idan shekara 100 zai yana sallah ba sallah yake ba wajibi ne kasance mutum yana cika ruku'insa kamar yadda wajibi ne mutum ya ranka cika sujjadarsa sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya masa wannan magana tasa sai ya koma ya ƙara yin irin wannan sallar da ya daga farko ya ƙara dawa yawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sallama karo na biyu manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya maimaita masa irin waccan magana tasa irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka yi sallah ba fa ka yi sallah ba sai da suka yi haka hasa uku sai ana ukun shi wannan mutumi sai wa kansa kiyamar laili sai ce ya rasulullah ina na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la uhsinu ghayraha bazan iya yin wata wacce tafi wannan kyau wacce ka gani ba fa'allimni sai dai a koya min ya manzon Allah to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idza qumta ila salati fa asbighi alwudu'a thumma istaqbil alqibla ko su mastaqbil ka'aba fakabbir thumma qra ma aka ma tayassara min alquran thumma kaza thumma sai koya masalla tun daga farko zuwa ƙarshe gwargwadon abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga yana buƙatar a koya masa a lokacin ina fata an fahimta to kusan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke gamammu wanda suke koyar da mutane yawancin ayyukan sallah sai dai shi hadisin bai kawo abubuwan gaba ɗaya bane malamai suka ce abin da ya sa ba ka abubuwan gaba ɗaya bane manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lura da abubuwan da yake batawa da abubuwan da yafi bukata sai annabi ya koya mai su amma sauran abubuwan fa su ma suna nan akwai wanda suke wajibai akwai wanda suke ba wajibai ba a cikin abubuwan da annabi ya gaya masa ba to wannan shine hadisin da ake kira hadisin maimuna da sallarsa yayi yayi shahara kwarai da gaske da hadisi hadithu musi salati hadithu musi salati hadisin maimuna da sallarsa haka malamin hadisi suke kiransa to za ku ji mala albani yana yawan ambatarsa to da zarar kaji ya ce hadisi mai muna sallarsa sai kwakwalwar mu ta dawo zuwa ga wannan hadisi da ambata mana yanzu shi mala yake nufi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace to gashi abin da annabi ya ga masa idza qumta ila salati idan ka tashi dan yin sallah fa asbighil wudu'a to ka kyautata alwalaka ka rina alwalaka abinda ake nufi da kyautata alwala shine ka yi ta kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar ka yi ta cikakkiya kowace gaba ka wanke ta sau uku uku shine kayi alwala cikakkiya kamar yadda muka sani cewa babu laifi mutum zai iya wanke gabansa sau biyu biyu idan ma ya samu dama ko sau ɗaiɗe kamar yadda a hadisai a cikin bukhari suka tabbatar sai dai yawa daga cikin malamin fiqh suna cewa an kai ba malami bane baka sai yadda ake ba to kada ka ce zaka wanke gabanka sau ɗaiɗe ko sau biyu ka wanke sau uku uku yadda ka saba yi saboda me gudun barin lam'a ita wannan lam'a din kamar yadda muka sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi ya ce wailul lil aqabi minan nari azaba ta wuta ta tabbata ga dukkanin wani diddige da aka bar shi ba a wanke shi da ruwa ba ranar tashin kiyama duk inda ka bari baka wanke shi da ruwa a alwalanka to ana ji maka tsoron wannan wajen ranar tashin kiyama da wuta za a kona shi kuma ka san babu yadda za a samu hannun mutum a ce shi kadai za a kona duka mutumin za a jimbila shi a cikin wuta Allah ya kiyaye saboda haka barin katsayawa mu kyautata alwalan mu yadda ta kamata mu daina irin sauri saurin nan kaga wani idan yana musamman ana sauri a samu sallah sai kaga bawushi ya ce a garin neman gira kuma sai a je a rasa ido kana sauri ka je ka samu sallah kayi alola sai ya kasance ka bar gurare da yawa baka wanke su ba sai kai alolan mara kyau ka zo kai sallah alola ka bate ba to kaga ina amfanin baɗi bare saboda ka sai mu rinka kula kwarai da gaske gwanda ka tsaya kai alolaka mai kyau ya kasance ko da raka ɗaya ce ko da ta yace ka samu ya fi maka Allah maɗaukin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ya kyautata ya rina alwalarsa sun mastaqbilil qiblata sannan ka fuskanci alqibla fa kabbir kai kabbara kabe da muka sani alqibla ita ce ina ka'aba ba gabas ba ka'aba yawa an kace gabas wasu wasu garuruwa an kaje za ga su ba gabas yanzu kaje garin Madina ina suke kallo Madina kudu suke kallo su sallah wasu garuruwan ka ji zaga kuma su yamma suke kallo ya danganta da inda location din Ka'aba yake su a wajen su da inda ka'aba yake to nan za su kalla su yi sallah yanzu kaga mu anan a Najeriya da Afirka yawancin inda muke nan West Africa nan za ka ga location din ka'aba a wajen mu shine ina gabas shi yasa mu kaga da an ce ina ne al-qibla ka sai ka ce ina gabas amma dai ka'aba shine al-qiblar musulmi nan Allah madaukakin sarki ya aje shi yasa mutumin da je yakin haji ko kuma kana kallo a TV sai ga ita ka'abar lokacin da za a yi sallah an zagaye ta wani ya kalli bayanta wani ya kalli gabanta wani ya kalli nan haka ake zagaye ta a yi sallah ai mata kuri me yasa saboda ita ce inda ake fuskanta ai sallah ba wata jiha daga cikin jihatul arba'a ka bayar da muka sani to sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ci mace ya fuskanci alqibla fa kabbir ya kabbara dole ne wajibi ne idan zaka yi sallah ka fuskanci ina ka'aba wannan dole ne idan mutum yi sallah da ganganci yana sai nake fuskantar alqibla to fa sallarsa ba ta ba sallarsa ta baci sai dai idan bai sani ba wannan kuma insha Allah ta'ala zamu zo mu ji hukuncin a gaba nan kadan wa kana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya kasance fi safri a cikin halin tafiya yusalli annawafila ala rahilatihi yana yin sallan nafilfilu akan abar hawarsa sallallahu alaihi wasallam wa yutura alaiha yana yin wuturi ma akan abar hawarsa haythu tawajjahat bihi sharqan wa gharban duk inda wannan abar hawar tasa ta fuskantar da shi gabas ne ko yamma nan zai kalla ya sallarsa Allah ya sa an fahimta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan yi sallar nafila akan abar hawarsa ma'ana akan kace raƙumi ko jaki ko abin da ya kama da haka zai sallar nafila a kai a ko ina ta fuskantar da shi ko zai kalla zai ci gaba da yi za mu zo mu je yadda ake sallar nan gaba kaɗan Allah ya so ya yarda sai dai galibi abin da nake so ɗan faɗakar da mu anan shine lokacin da mutum yake cikin halin tafiya a sunna ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan yana cikin halin tafiya galibi baya yin sallar nafilfilu sallar nafilfilu galibi annabi idan yana cikin halin tafiya idan kunta ala zahar sayiri idan ka kasance a kan halin tafiyar kana cikin halin tafiyar baka ƙarasa an da aka je ba to galibi annabi bai fi sallolin nafila ba salloli guda biyu ne baya barin su a kowane yanayi yake ciki ita ce sallar wuturi da kuma sallar raka'atayil fajri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya barin su ko da a cikin halin tafiya yake amma sauran nafifilu galibi annabi ya kan basu shi sa ma za ku ga sallar da take mai raka'a hudu idan kana halin tafiya sai aka ce kamar da ita nawa biyu saboda duk mutumin da yake cikin halin tafiya abinda yake shine ana yi mai zaton akwai wahala da za ta kan masa a cikin halin tafiyarsa to sallafar lamma sai aka rage masa to amma saboda muhimmancin waɗannan nafilfilu guda biyu annabi baya barin su shi sama babban sabi abdullahi da umar ke cewa laukuntu asbahtu la atmamt yace da a ce zan yi nafila ai gwanda na cika sallata kawai gwanda na cika sallata fi min da a ce ne sallar nafila to sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine kayi abin da ya koyar ba ka ga akwai abin da yake naka wanda kake gani kamar idan kai shi zaka samu wani abu doriya akan abin da annabi ya koyar ba dan wasu za su ce ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an gafarta masa zunubansa shi ya yi ka irin abubuwan sahabbai sun riga kama idan ka faɗa saboda haka sahabbai sun je gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sun tambayi ibadunsa an gaya musu suka ce ina mu ina manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qad gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara duk abin da ya gabata na zunubansa da abin da ma ya jinkirta an gafarta masa ina mu ina mu mu ce aikin da yake shi zami sai mun yi abin da ya fi nasa wanda ya ce na daina shan ruwa gaba ɗaya kullum azumi zan yi wanda ya ce na daina bacci kullum sallah wanda ya ce ni aure ma ba ruwana da mata kawai ibada annabi ya ji labari ya kira wasu ya ce ku ne ko ce kaza da kaza da kaza suka ce eh mu ne ya manzon Allah su sun dauka gwanin ta suka yi sai annabi ya ce kun ganin ni ne manzon Allah na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokin Allah ya ce ina yin bacci ina tashi kuma ne sallah ina yin azumi sannan kuma ina shan ruwa da daɗe ma ban yi azumi ba sannan kuma wa ata zawajun nisa'a ina auren mata saboda haka famar ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda yake kyama sunnata to babu ni babu shi babu shi bane to shi sa ka tsaya inda annabi ya tsaya shine babban abin da ake neman ka da shi dan uwa a cikin addini ba ka ga kai abin da ya fi shi ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan nafila ta kaba shi a cikin halin tafiya yakan yi ta ne akan abar hawarsa وفي ذلك نزل قوله نزل قوله تعالى a cikin irin wannan sha'ani ne faɗin Allah madaukakin sarki ya sauka Allah yake cewa fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa famma wajhullah to can ma fuskar Allah tana nan ma'ana lokacin da kake sallah akan abar hawaka in te gabas da kai ko yamma ko kudu ko arewa a wannan yanayin an baka dama Allah madaukakin sarki ya halatta maka zaka iya yi insha Allah ta'ala yanzu misali ka fito daga gidanka a cikin motarka ko akan babarinka babu laifi kafin ka karasa office ko kuma kafin ka karasa wajen aikinka kawai sai ka tada sallar nafila ka babu laifi kana tafiya akan mashin ɗinka babu wanda ya hana kuma kada ka ji ko da a ranka cewa wani abu na kyama cewa kai wannan fadi ban gamsu da shi ba wannan akwai matsala a cikinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi shi kenan kai ma kai kai ma kai saboda haka zaka iya tada sallar amma ya zaka yi sallar shine hadisan gaba su nuna mana insha Allah ta'ala wa kana ahyanan ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci idza arada ayyata tawwa idan ya so yayi sallar nafila ala naqatihi akan taguwarsa istaqbala biha alqiblata sai ya fuskantar da ita tabbata su alqibla fakabbir fakabbara sai ya kabbara thumma salla haythu wajjahahu rikabuhu sannan sai ya salla duk inda abar hawarsa ta fuskantar da shi kuma kun ga akwai siga guda biyu abu na farko shine kan yi sallar ko gabas take kallo ko ba gabas take kallo bai kan tara sallar sai a haka sallar nafila abu na biyu shine idan zai salla yakan tsaya ya fuskanta da ita alƙibla karan farko misali sai ka kalli gabas da babar ɗinka ko da motarka sai ka tada sallah ka fara sannan sai ka yi ki ɗin motarka sai ka tafi ko kuma ka bar babar ɗinka sai ka tafi to idan kwana ta kama ka kai hagu ko kuma kai karkacewa gabas duk dai a cikin sallar kake ina fata an fahimta yawwa to shine abin da hadisi suke nuna mana wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi ya kasance yana yin ruku'u da sujjada akan abu hawa tasa ima'an bi ra'sihi a nuni da kansa abin da ake cewa ima'i shine nuni ishara ma'ana haka misali in za ka yi ruku'i sai ka yi haka ma'ana ka yi nuni da kanka kenan ka ɗanyi ƙasa kaɗan wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku' sai ya sanya sujjadarsa ƙasa-ƙasa daga ruku'insa misali idan aka tara sallah misali akan mukaddara cewa akan abin hawa nake zaka idan na tara sallah ina cikin tafiya Allahu akbar na fara sallata hannu na na rike da me da ko dai su tayari ko abin da ya kama da haka ina tukawa bar ina to zan yi karatun fatiya ne karatun sura idan ruku'i kama ya za a kenan kawai sai na dan yaka sun koyar da kana kadan ina tafiya ta subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim na dago shikenan nayi ruku'i sai ne tasbihin da ake a cikin ruku'i sujjada fa sai na yi ta ƙasa da yadda ne ruku'i ina an fahimta ba wai sai ka ɗora kanka akan tankin mashin ɗin naka ko kuma akan stiyarin kai da ka daina ganin gabanka ba a'a ka kana tuki kai haka kaga sai wani abin zai faru kenan ina fata an fahimta yawwa amma dai ƙasa kaɗan da yadda kai ruku'inka shine akhfaba min ruku ƙasa da yadda kai ruku'inka shikenan idan ka gama fa sai ka sallama ka cigaba da harkokin ka kai sallar nafila kenan alal kalla sai ka bari cewa a rayuwa ka ka dabbakar da wata sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wacce baka taba yi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kai ma kai wannan ya ishe ka falala da alfahari kwarai da gaske Allah ya sa mu dace wa kana idza arada ay yusalli al faridata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan yayi nufin zai yi sallar farilla fa nazala sai ya sauko daga kan abin hawan nasa fastaqbal alqibla sai fuskanci alqibla abin nufi baya yin sallar farilla akan me akan abin hawa an fahimta kun ga sallar nafila ta takaice ne akan me sallar akan abin hawa ta takaice ne akan me sallar nafila ba a yin sallar farilla akan abin hawa duk yadda kake sauri idan sallah ta kama ka to sai ka tsaya ka samu waje sai ka sallar farilla ka sannan sai ka ci gaba amma ba a yi a sallar nafila sai dai kuma wani zai iya tambaya wani yakan tsinci kansa a cikin jirgi ko a cikin motar da kafin a tsaya ko kamun aje inda za a je lokacin sallah ya wuce ba haka bane duk wanda yake tafiye-tafiye musamman wanda suke shiga irin dogon motar na luxurious za su ga wani lokaci sallah asuba za ka yi ta ne a cikin mota ba za a tsaya ba sai wajen karfe tara ko abin da ya kama da haka wanda karfe tara lokacin sallah asuba ya riga ya wuce to irin wannan yanayi ya za ka yi shine sai malamai suka ce fattaqullaha mastata'tu sai ka ji tsoron Allah daidai gwargwadon iyaka ita sallar farilla yan uwa ba a bari ta wuce lokacinta shine lokacinta shi yasa kai mai cikin wanda kake cikin halin tafiya sai shari'a ta baka rangwame ta baka dama cewa idan zaka yi tafiya babu laifi ka haɗe sallah guda biyu azhar la'asar magariba isha sai ka tafiya ko da kaga kana cikin mota lokacin sallar isha ya daman ka riga ka yi ta ka haɗe ta da magariba ko kuma ka jinkirtar da magaribar idan ka sauka sai ka haɗe su ka yi isha ɗin da magariba gaba ɗayan su tare shari'a ta baka wannan dama ina fata an fahimta to amma idan kaga suna nema su wuce ka irin tafiya da take nisan su ya wuce ka'ida ai awa goma sha wani ba a cikin jirgi ana tafiya ko abin da ya kama da haka to zaka iya hada salloli guda biyu ma duk su wuce baka samu damar yin su musamman azhar da al'asar da suke da kusanci da juna kowace lokacin ta zai ta zo ta wuce kana cikin jirgi a zoniya zaka kenan to a lokacin ba ka ce sai ka sauka ba a cikin jirgin zaka yi sallah duk halin da kake ciki dan uwa a haka zaka yi sallah gwargwadon damar da ka samu gwargwadon haka zaka yi sallah ba a bari lokacin sallah ya wuce barin lokacin sallah ya fita da ganganci haka kawai haka kawai wannan kuskure ne wannan kuma saban Allah ne madaukakin sarki sannan ita sallar ko da ka sauka malamai daga da yawa daga cikin malaman addini suna gani ba za ka rama ta ba me yasa ba za ka rama ta ba saboda babu wani nassi na shari'a da ya ce ka rama ta idan ka bar ta a wannan yanayi yanayi bi aka ce za ka iya rama sallah yan uwa shine lokacin da ka manta ko kuma lokacin da kai bacci haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda ya bacci ya bar sallah ko kuma ya manta bai yi ta ba falyusalliha idza zakaraha fadhalika waqtuha to da zarar ya tuno ta sai ya sallace ta dan wannan lokacin da ya tuno ta shine lokacin ta shi a wajensa ka manta baka sallah ba ka shiga wasu sabgogin wani abu ya dauke hankali kana tuna ta lokacin ta ya wuce to a lokacin kai shine lokacin sallar ka a lokacin sai ka sauri ka yi ta haka nan bacci kai ka kwanta bacci tun karfe 11 sai ka tashi ka karfe 4 ko kuma karfe 3 azhar ta fita misali to a lokacin kai shine lokacin sallar azhar ɗinka sai ka yi shi babu laifi amma bayan wannan fa babu wani lokaci da aka mutum rangwame aka ce yi sallah babu shi insha Allah ta'ala duk abinda abubuwan da malamai suke cewa za ka rama sallah kaza a lokaci kaza idan ana banka sallah biyar ko ana banka sallah kaza ka rama ta a lokaci kaza wannan duk istinbati ne nasu amma babu wani nasi da yake nuni zuwa ga ka yan uwa za mu zo mu bayani a gaba insha Allah ta'ala Allah ya samu dace وأما في صلاة الخوف الشديد فليت أما أتكن صلى الصورو ديك بيسألني فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته حقيقة ما زن الله سيراد أمن تسقار تبت أغريش يا سنة تاوى الأمة أي يصلوا دسي صلى رجالا قياما على أقدامهم سنة سي أكن كفافوانسو أو ركبانا كوكما سنة هاي أكن دبوبنسو rijalan abin da ake nufi da rijalan shine jam'i ne na masu tafiya a kafa ba jam'i ne na mutane ba an fahimta jam'i ne na rijil an fahimta ba na ba na rajul ba yawa saboda ka suna tsaye akan kafafuwansu ma'ana suna tafiya kenan ba akan abin hawa ba aw rukbanan ko kuma suna haye akan suna haye akan dabbobi to kun ga wannan nasi kadai da makaranta ya isa nuna muku muhimmancin sallar farilla abin da ake nufi da al-khawf salatul khawf shine sallar da ake ta lokacin tsoro musamman sallar da ake ta lokacin yaƙi addinin musulunci ya ce idan ana yaƙi duk tsananin yaƙi lokacin sallah ya yi ba a cewa a ci gaba da yaƙi sai an gama yaƙi sannan a je a yi sallah babu wannan a yadda kake a cikin yaƙin aka haka ke sallah kana tafe da bindiga an kana harbi za ka yi sallah aka dan uwa kana haye a cikin igwa kana kai wuta ko ina wa abokan gaba aka za ka yi sallah uwa ba ka bari sai lokacin sallah ya wuce ina fata an fahimta to shi ne malamai suka ce idan da a ce akwai lokacin da ya kamata a ce mutum ya bar sallah ya dakatar da ita sai ya gama abin da yake zai je da wannan lokacin ne dan babu lokacin da mutum ya fi shiga cikin hadari sama da wannan lokacin lokacin yaki a lokacin abin na rayuwa ko mutuwa ko da shi zaka iya mutuwa amma saboda muhimmancin lokacin sallah Allah madaukakin sarki ce a lokacin ma sai kai sallah fa in khiftum farijalan aw rukbanan haka za ka yi sallah ko kana tafi ƙafafuwanka ana yaƙi inda takobi ne kana kai suka haka za ka yi sallah dole ne sai an yi ta akan lokacinta to da dalili zai sa ƴan uwa muna ji muna gani mutumin da yake yaƙi Allah ya ce sai ya yi ta akan lokacinta kai kana ji kana gani kawai kana hira a majalisa lokacin sallah saboda Allah ya zo ya wuce me kake kawai kana labari kana zaune a yi sallah a wancan masallacin ga masallacin suka za an yi sallah kowanne irin mutum ne kai a kewayen ku za ka samu irin masallacin ku a wajen kowane irin mutum ne kai idan kai dan izala ne akwai masallacin ku idan kai dan dariƙa ne akwai masallacin ku idan ba ruwanka da wannan ma duka akwai masallacin da aka samu kai sallah in wa ba haka bane haka ne to amma wallahi wani saboda tsaban lalaci sai ga kawai yana zaune yana labari duk an yi sallah a masallacin unguwarsa yana zaune sai can shi lokacin da ransa ya masa ya ga dama sai ga ya tashi ya je a ɗauko buta ko ya ɗauko gwangwani ya je a lura kuma ya je shi kaɗai yana sallar kuma idan ana maganar Allah ya samu aljanna wani sai ga janna cewa amin suna ciki su ma Allah ya shirye da mu sai barin sai barin ɗin kokari muna gyarawa ƴan uwa ita lahira tanadi ake mata to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace rijalan qiyaman ala aqdami aw rukbanin sai yace mustaqbili mustaqbilil qibla sawa'un kana fuskanta al-qibla aw ghayra mustaqbiliha ko mutum baya fuskanta al-qibla a lokacin ita sallar farilla babu ruwan ta da lokacin da ake yaki ba abu ne da ya shafi fuskanta al'ibala ko rashin fuskanta al'ibala ba in dai an tara sallah kawai shikenan ko ya kake yanzu misali kana yaki da takobi a nan ko da bindiga zaka ce ko waje daya ka fuskanta ne za ta yi ba za ta yi ba idan ka ce zaka yi haka wani zai zagaye ta bayan ka yi me ya kan maka ya kashe ka shikenan to kana yakin a haka zaka ci gaba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan ikhtalatu idan aka cakuda aka gauraya tsakanin musulmai da abokan gaba ana yaki fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bir ra'si manzo Allah ya ce a lokacin kawai abu ne na me na kabbara da nuni da ka kabbara kawai Allahu akbar ka tada sallah nuni da ka kawai idan zaka iya amma ka ba zai yi ba kawai ka ci gaba da rayawa a cikin zuciya kana kana sallah in ka gama kai sallama a cikin zuciya ka yi sallah kuma idan ka gama sallah ba ka ce zaka sake wuta ba wato kullum abin da nake so a rika fahimta shine idan aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa abu kuma ya inganta to ko da yaushe ka rinka samun nutsuwa mai kyau a cikin zuciya kamar da wannan abin kada ka rinka ji akwai wani kaikayi a cikin ranka duk mutumin da ke jin wani kaikayi game da abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai alamun munafunci a cikin zuciyarsa ai mun karanta aya da malam ya kawo mana a wancan satin ko thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu abinda ake bukata kenan amma irin wannan faɗa baka ce kai to yanzu na yi sallah a zuciyata kuma kawai in ji na gama sallah ka in na gama sai na sake to akwai burbushin cewa fa akwai alamun cuta ta munafunci a cikin zuciyarka Allah ba annabi ne faɗa ba shi Allah ba addini ba kai ne ka zo da addinin ko addinin na garin ku ne addinin Allah ne kuma shi ya ba kuma yace ga yadda zakai to kai me yana ka a ciki ka ce sai yadda hankalinka ya kwanta inda sai yadda hankalinka ya kwanta ne zakai abu abuwa da yawa ai ba za a yi su ba kenan ina fata an fahimta dan ni abin da hankali na zai kwanta da shi ba shi naka zai kwanta da shi ba abin da nasa ya kwanta da shi ba shi nasa zai na wancan zai kwanta da shi ba kowa akwai abin da hankali zai kwanta da shi amma shari'a fa tana da shumuliya gamewa kowa da kowa ya shiga cikin ta kowa in ya shiga insha Allah ta'ala zai samu zai samu mashiga a cikin ta insha Allah ta'ala to abin da ake nufi da salatul khawf sallar tsoro ita ce sallar da ake lokacin yaki ko kuma lokacin da mutum ya tsinci kansa a cikin wani yanayi wanda ba zai iya bashi dama ya tsaye sallah yadda kamata ba yanzu misali kamar a ce barayi sun biyo mutane barayi sun biyo ku a cikin daji kamar yadda muke halin da muke ciki ko irin yan kidnapping din haka kawai za a bude mutane wuta a hanya irin wannan zaka ana gudu to irin gudun da kake lokacin sallah yayi zaka tsaya kai sallah ne gashi ana binku a baya to haka zaka sallar taka haka zaka sallar taka ko kuma wani ya biyo ka azzalimi zai kashe ka ka kuya a wani waje ba za ka iya fitowa ba lokacin sallah yayi idan ma ka ce zaka fito kai ruku'i da sujada je ganka to kai sallah yadda ka samu kanka duk yadda ka samu kanka kai duk ya shiga cikin salatul khawf shi yasa saboda muhimmancin salatul khawf tana da sigogi da dama sun kai wajen guda biyar ko hudu kuma wani abu makamancin haka alqur'ani ya kawo mana kala biyu hadisi kuma ya kawo mana wasu daga ciki kun ga daga cikin wanda alqur'ani ya kawo mana akwai wannan rijalan aw rukbanan akwai kuma wacce Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin naji suratul nisa'i ne fa idza kunta fihim fa qamta lahum salat faltakum ta'ifatun min ma'aka wa li'khudhu aslihatahum wa fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wa lita'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa li'khudhu hizrahum wa aslihatahum sai Allah ya ce waddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida kun ga sai Allah ya ce waddal ladina kafaru waɗanda suka kafarta sun so a ce tafuluna an aslihatikum kun mi kun gafala game da makamanku da bindigoginku da abubuwan yakinku ya kasance ko kun shagalta kuna ta sallah me za su yi muku fa yamiluna alaikum mailatan wahida kawai sai su kifa akan ku kai kai tsaye gaba ɗaya su gama da ku ina fata an fahimta to sai Allah ya tsara mana yadda za mu yi sallah idan ana cikin yakin ga yadda zaka idan yaki ya lafa ma ba kawai zuwa za a yi gaba ɗaya limami guda ɗaya shiga gaba duk ma mu a zo a bayansa ba ana sallah to idan kuna sallah kuma gaba ɗaya su suka buɗe muku tafa bi ake rabuwa yan uwa wasu suna sallah wasu suna gadi haka ake yi idan aka yi raka dama raka abi ce tunda cikin halin tafiya ne idan aka yi raka daya wanda suke gadin nan sai su zo sai limamin ya karasa musu ya karasa musu raka daya su kuma dace sai su karasa gadi ina fatan fahimta kun ga idan suka shiga aka yi raka ta biyu da su su sun samu raka daya limami kuma yayi me ya gama idan ya sallama sai su tashi cikin raka daya sai su koma su ci gaba da gadi waɗancan kuma sai su cika raka su guda ɗaya shikenan an gama sallah ina fatan fahimta wannan ɗaya ce daga cikin sigogin salatul khawfi nan da dama duk inda ka tsinci kanka abin da za ka yi kenan to wannan da nuna mana mahimmancin sallah da mahimmancin lokacin sallah ba a bari lokacin sallah ya wuce yan uwa duk ƙalin da kake ciki yanzu misali in dai ba a ce ka irin ka fita daga cikin yanayinka ba me ake cewa yawa irin unconscious nan da ake cewa to sallah tana kanka in dai kana iya hankalta wani abu sai kai sallah dan uwa amma idan ya kasance baka san halin da kake ciki ba to sallah ta faɗa kanka ko da ka farfaɗo ba za ka rama ba game da afirka tabbatar abdullahi dan umar ba sai ka rama ba a ce ka fita daga haicinka ka suma lokacin sallah ya zo ya fita to idan idan ka farfado lokacin sallah ya riga ya fita ba sai ka rama wannan sallah ba amma inda kana iya hankalta dan uwa sai ka yi sallah wallahi abin da yake faruwa shine wasu da yawa daga cikin marasa lafiyar mu idan ka je asibiti ta kake mamaki wallahi wasu ba sa sallah wani saboda an mai aiki ko saboda an mai kaza ko saboda kaza wallahi za ga gasina ba sa sallah ba na manta mun taba zuwa asibiti ziyara muka je wajen wani daga cikin marasa lafiya a irin nasiyar da ake musu aka ce amma dai kuna samu kuna sallah ya ce a shi da ke ba mu labari irin faɗanin da ake na yan daba aka so kama yauka ya nuna mana wajen ya ce gashi ne ce kaga malam wallahi ko sallah ba na yi wallahi ake ba mu labari wai gashi ne ko sallah ba ya shi irin proudly yake faɗa abu so me yasa baka sallah ai wai ba zai iya tashi ba zai iya taɓa ruwa ba na ce to ai haka zaka sallah haka zaka sallah yadda kake dinnan haka zaka sallah a kwancan in za ka iya taimama ka yi in za ka iya tashi ka zauna ka zauna ba za ka iya tashi ba dole sai ka yi ta a zaunan nan dole sai ka yi ta a kuncan amma babu wani yanayi da mutum zai shiga ƙin sallah mara lafiya maka da yan uwa in za ka iya tsaye kai dai za mu zo makaranta idan ba za ka iya tsaye ba ka zauna idan ka kasa zama makwanta duk za mu zo mu ji amma kai me kake yanzu saboda Allah sallah ta zo ta wuce ba kai ba wannan irin wannan irin uzuri kake da shi da zaka iya gawa Allah madaukakin sarki ka haɗa sallah uku sallah hudu lokaci guda ka zo ka buge su ka wuce saboda Allah wani irin uzuri kake da shi dan uwa sallah tana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar mai uwa sai mun kula da sallah manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da zai rasu abin da ya faɗa na ƙarshe shine as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah da abin da zaman ku ya mallaka sayyidina Umar lokacin da zai rasu lokacin da zai rasu shi ma abin da ya faɗa kenan la la islama liman taraka salah wallahi babu musulunci ga wanda ya ba sallah shi sa nasiha ta kusa da ya kaɗan unka shine kiyaye sallah Allah barkun sarki ya samu dace ya kuma ba mu ikon kiyaye sallah da abubuwan da suke cikin ta insha Allah ta'ala anan zamu dakata sati mai zuwa zamu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya mamala dan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته